إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاوك بوتم رجب يوم زعل الله صلى الله عليه وسلم شاوك نبو شاوك نتعلم wanda ya dace da sha uku da yau ga watan ɗaya shekara ta 2025 wannan shi ne karatunmu na 26 da bakwai ne ko? karatunmu na 27 a cikin wannan littafi mai albarka jilawul afham bi fadli salati wa salami ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam wala ya ci gaba da koro mu wato ababen da suke nuna alaƙar lafazi da ma'ana cewa da magana take tana da alaƙa da ma'ana nala ya kawo mana ayon alkur'ani masu girma masu tarin yawa waɗanda suke nuna haka sai malam ya ce to wa man tadabbara hadal ma'ana duk wanda ya lura da wannan ma'ana din fil qur'ani a cikin alkur'ani habata mutum zai sabko bihi ko zai sabka bihi da shi ala riyadin akan dausayyuka masu tarin yawa ma'ana garake gonaki wanda suke dausayi ne min ilmi na ilmi hamaha Allah waɗanda su waɗannan gonaki din waɗannan garake din wato Allah subhanahu wataala ya kare su an kulli affakin daga dukkan wani mai kiran ƙarya mu'ridin mai kau da kanshi an kitabin layi daga littafin Allah subhanahu wata'ala mana duk wanda ya lura da wannan abin da malam ya kawo in ka lura da shi ka diba a cikin alkur'ani ka yi la'akari da shi to lalle za ka samu ilimin muka masu yawa kamar yadda ka san mutunan da ya shiga cikin gona cikin fadamar da tana da mangorori da gwabobi da sauran abubuwa zai ciko bahun shi da amfani ko za ka kai ma an kai nitso kai iyo a cikin alkur'ani mai girma wato za ka samu alkhairai masu tarin yawa za ka samu ɗimbin ilimi mai yawa shi ne abinda malam yake nufi domin wannan tashbihi ne manzala ya ce idan marottun biriyadil janna farta idan kuka wuce dausayikan aljanna to ku tsaya ku yi kiyo qalu ya rasulallah wama riyadul janna suka ce menene dausayikan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace hilaqud dhikr wuraren da ake ambatan Allah subhanahu wataala to da haka kenan alqur'ani tamka abin nan ne kuma wani wuri manzo Allah na cewa inna hadha alqur'ana ma'dibatullah alqur'ani da kake gani kamar banci ne da aka cika shi da me aka cika shi da abinci kala kala to haka alkur'ani yake mai girma yadda ka san wato bancin da aka cika da abinci kala-kala sai wanda ka zaɓa to alkur'ani ma haka yake cike ke da abubuwan da za su gamsar da ranka za su zamanto abinci ne ga ranka ranka zai ce ya ƙoshi abin da ya samu nan za ya bari shi ba zai kwashe shi gaba ɗaya ba zai dai kwashe abin da ya kwasa ya bar ya bar abin da ya bari kuma wani ya zo bayan shi shi ne malam yake magana ma'ana waɗannan dausayika na alkur'ani mai girma allah ta'ala ya kare su daga duk wani makareci daga duk wani wanda ya kauda kanshi daga littafin allah subhanahu wataala waqtibasil huda minhu da wanda ya kauda kanshi daga kyasto shiriya daga cikin alkur'ani mai girma walau lam yakun fi kitabina hadha malam yace da babu komi a cikin wannan littafin namu illa hadal faslu sai dai wannan fasalin da ake magana na ma'anan sunayen annabi sallallahu alaihi wasallama wahdahu da a ce shi kadai da malai rubuta littafi saboda shi lakafa malam yace da ya ishi mallahu zawqun wanda yake da dandano wa ma'rifatun wanda yake da cikakken sani da ya ishi shi wallahu al-muwaffiqu lis-sawab kuma Allah subhanahu wataala shine mai datar da mutane zuwa ga abin da yake daidai Allah ya datar da mu zuwa ga daidai wa aidan malam yace kuma dai har yau wa inna Allah ta'ala lalle Allah madaukakin sarki yu'alliqu yana ratayawa bi asma'ihi ga sunayen shi al-ma'mulati ababan da aka yi aiki akan su min adh-dhuruf na zarfofi waljari walmajrur na kuma jar da majrur Allah subhanahu wataala yana rataya su ga sunayen shi mana suna zamantowa muta'alliqai ka san dai in kaga jar wal majrur ko kuma kaga zarf to muta'alliqun ne bi mahdhuf ko muta'alliqun ne bi wani abu ko dai yana baya an shafe ko yana gaba za a faɗi shi duk inda kaga jar wal majrur wa gairi ma da waninsu jar wal majrur shi ne kamar lillahi lillahi gaga lidin nan jarumi allahu kuma almajrur ne billam kamar birabbi birabbi bidin nan harfin jarri rabbi kuma majrurun bi harfin jarri ko yawa malikin nas jaruwal majrur ne nan wuri amma wannan jar ne bil idafa malikin nasi mudafun ne da mudafun ilaihi to da inda ka gane shi da inda ka gane jarwal majrur kaman ma inda kum yanfadu ma inda ma inda kum kaga inda zarfin muta'alliqun ne da bi da abin da aka shafi ma sabata indakum da abin da ya tabbata a wurinku mastaqarra indakum muna ganewa ko to zamu ga Allah subhanahu wataala mai girma da daukaka yana hada waɗannan din jarwal majrur da zarf zarfin zamani da zarfin mukan Allah yana hada su da sunayen shi to malam yace walau kanat alaman mahdha da sunayen Allah sun zamanto tsantsan sunaye ne kawai lam yasihha fiha zalika da haka bai inganta a cikin su ba amma saboda sunaye ne da suke dauke da ma'ana sai Allah ya zanki hada su da da aljar wal majrur da kuma zarf a qaulihi ta'ala amma magana Allah subhanahu wataala wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da dukkan komi kaga sai yace mi bi bi kulli shay'in sai ya kawo mi sunan shi wallahu alimun bi kulli shay'in Allah masani ne game da dukkan komi kaga sai ya kawo jarul majrur ko saboda mi saboda su jaruwal majrur da inda aka zo da su a cikin zance to zancen yana da ma'ana ba lafazin bane kadai akwai wata ma'ana tare da zancen wallahu alimun bizzalimin kuma kamar fadan Allah subhanahu wataala Allah masani ne game da azzalimai karan ma sai ce bi yazo da jar bizzalimina Allah yana sane sani cikakke game da duk wani wanda yake azzalimi ne fa inna Allah alimun bil mufsidin kuma Allah ta'ala ce lalle Allah sane yake game da masu banda masu batawa ana gyara su suna batawa ana dora mutane bisa hanya Allah su kuma suna dora mutane bisa hanyar shira ana shara suna kawo dauda wa kana bil mu'minina rahima kuma Allah ta'ala ce Allah ya kasance mai yawan tausayi da jin kai ga suwa ga masu imani kuma Allah ya ce innahu bihim ra'ufur rahim lalle shi Allah bihim gare su su mutane gaba ɗaya ko ra'ufur rahim Allah mai yawan jin kai ne kuma Allah mai yawan tausayi ne kaga nan ma Allah ya kawo mi Allah ya kawo bi bihim harfin jarri ne wata aya kuma Allah subhanahu wataala ce wallahu wallahu ala kulli shay'in qadir wallahu ala kaga ala din nan harful jar ce dai Allah game da dukkan komi gaba da yana da iko kaga yana ta kawo su ko wallahu muhitun bil kafirin Allah mai zagayewa ne da kafirai sadaka ba za su yi ta daga ikon Allah ba ba za su yi ta daga kamun Allah ba Allah dai yana musu talala ne kawai in ka kafirai suna abin da su ga dama suna gasa ma musulmi aya a tafukan hannukansu to Allah subhanahu wataala yana masa haka ne saboda talala ba wai dan sun bi karfin Allah ba wasu nan ba su iyawa kawai Allah ya yana zagaye da su ba yana za su domin suna rayuwa ne a cikin me a cikin kasar shi a cikin kasar da Allah yake da mulki nan suke rayuwa kaga Allah yana kewaye da su saboda haka dai ya kyale su ne ya ba su dama saboda ya ga ƙarshen gudunsu in sun tuba ya karbi tubarsu in sun kiya kuma Allah zai maganin su to Allah yana zagaye da su kaga sai ya ce bil kafirina ya kawo jarwal majrur kuma Allah ta'ala ce wa kana Allahu bihim alima Allah subhanahu wataala ya kasance wato masani ne game da su wata aya Allah ta'ala ce wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah ta'ala ya zamanto mai nuna kudirar shi akan dukkan komi cikin komi Allah yana bayyana ikon shi muqtadir shine wanda yake gwadin iyawa shi cewa shi mai iya yin komi ne kuma ya gwadi da Allah subhanahu wataala haka yake wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira kamar yadda Allah yake nuna yanzu kaga Allah damunan nan da aka ya nuna mana iya wasu ya tsaye da ruwan shi in kuma wani ya isa ya zo da shi kuma Allah ta'ala ya ce wa yi wadrib lahum mathal alhayati ad-dunya kama in anzalnahu min as-sama'i فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا Allah yana nuna mutane ikon shi ko kaga ka tsaya ka kalli damuna ka kalli wucewa ta sanyin nan da muke ciki shi ma ka kalle shi Allah mutane a zan kisa mutum kawai ma ya kashe tun da ba dauka za ka ka kashe ko kuma ka sa cikin madabi shi kenan ba ita ta kara ba da yake to Allah subhanahu wataala ko sanyin nan ka kalla zaka ga lalle Allah yana da iko Allah ya dauke kuma ya zo mana da shi ya dauke kuma wani lokaci cikin dare ko da safe ko da yamma a yi shi wani lokaci kuma ya dauke shi dai ke da kayan shi kuma shi ke sarrafa sanyin yadda ya ga dama shi yana nuna mana ikonsa a ciki wata aya Allah ce innahu bima tamaluna basir lalle Allah ta'ala masani ne ko khabir lalle Allah gwani ne masani game da duk abin da kuke aikatawa kaga nan masu Allah ya ce bima da abinda ya kawo jaruwal majru kuma Allah ya ce wallahu basirun bima tamalun Allah subhanahu wataala mai gani ne masani game da abin da kuke aikatawa innahu bi ibadihi khabirun basir kuma Allah ya ce lalle shi Allah gwani ne masani mai gani game da bayin shi da Allah ya san bayi ya san halayya kowa ya san bukatar kowa ya san mutuncin kowa ya san rashin mutuncin kowa ya san kirkin kowa ya san rashin kirkin kowa ya san abin da kowa ke so in kuka yi tsaye gaban Allah kuka yi shiru Allah ya san kowa me yake so ya gaya ma Allah in ka zo masallaci in ana addu'a Allah ya san me bukatarka ya san me kake so addu'a da kake yi kana amin kai bukatar ka kudi wani bukatar shi matar shi tana can matse wani bukatar shi yana da marar lafiya na can kwance wani bukatar shi kasuwar shi wani bukatar shi kayan shi aka tsaida wani bukatar shi kayan shi sun taso wannan amin din da kowa ke cewa Allah ya san kowace amin ta kowa me yasa yake amsa ta alhali shi limamin ma da yake muku addu'a shi duk bai san wannan bukatun da ku amma shi Allah yana yana kallon amin ɗinku me yasa kuke cewa amin tare da shi shi malin ma mai addu'a addu'o'in shi daban bukatunku daban abubuwan da yake roka sun sha bambam da bukatunku amma shi Allah ya san ku kuna nan kamar kuna ganin malam ku yake mu addu'a kuna amin Allah subhanahu wataala zai biya ba kowa bukatun shi to ya ka Allah ta'ala ya san bayi da kyau ala ya alamu man khalaqa wa huwa latiful khabir Allah da ya halitta ba ya san halittar shi ba wa aidar malai yace kuma fa innahu subhanahu lalle shi Allah madaukin sarki ya ja'alu asma'ahu yana sanya sunayen shi dalilan su zamanto dalili ne alama yunkiruhu aljahiduna a bisa abinda masu jayayya masu kin yarda suke jayayya da shi min sifati kamalihi na sifofin kamalihi wanda ba su yarda da Allah subhanahu wataala ba ka kauli ta'ala kama bada Allah subhanahu wataala ala ya'lamu man khalaqa wawon latiful khabir shi wanda ya halitta bai san halitta ba kuma shi Allah ta'ala shi ne mai tausayi kuma shi ne masani ga bayi wa ƙarif talafan nuzzaru malam ya ce hakika malamai masu nazari masu tattaunawa su ne nuzzar fiyadil asma sun yi sabani a cikin waɗannan sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala alhiya mutabayina shin waɗannan sunayen Allah masu saɓani ne da juna masu bambanci ne da juna nazaran ila tabayuni ma'aniha saboda in an kalle su za a ga ma'anoninsu sun sha bamban ma'anoni na saɓani ko ba haka ba da allatifu da alkhabir ba manansu guda ba wannan mai tausayi wannan masani da assami'u da alalimu ba manansu ne ba wannan mai ji wannan masani ko ba haka ba da al'aliyu da alkabiru madaukaki da mai girma sun sha banban manoninsu to shi da wasu malamai suka yi sabani shin sunayen Allah subhanahu wataala haka suke baran-baran kowane ya sha banban da dan uwan shi koko ya abin yake saboda an kalli manoninsu ba iri ɗaya bane to kenan ba iri ɗaya bane sunayen kowane suna da ma'anar shi kuma kowane suna da inda ya sha banban da dan uwan shi wa anna kullasmin cewa kowane suna ya dullu yana yin nuni ala ghairi ma ya dullu alaihi al'akhar abusa saɓanin abinda wani sunan yake nuni a kanshi ko ba haka ba kuma haka da ne kowane suna yana nuni akan wata ma'ana wadda shi wani sunan baya nuna ta alhayu alkayyum ko ba haka ba alhayu rayayye mai cikakkiyar rayuwa alkayyum tsayayye kaga ba dai suke ba wannan magana rayuwa ce aka wannan ko maganar tsayuwa al'aliyu al'azimu kaga ba ɗaya suke ba wannan madaukaki wannan mai girma shi ne malamai suka yi sabani wasu suna ganin hakan sunayen allah su mana wata'ala bamban da bamban suke saboda bambancin ma'anoninsu tun da ma'anoninsu sun sha bamban to ba iri ɗaya ba ne am koko hiya mutaradifatun su wato sunaye ne waɗanda ma'anoninsu ke kusa da juna suke kama da juna shine mutaradif wannan dumin yin magana shi tambaya me yasa li annaha saboda sunaye Allah ko da sun sha bamban wurin manansu tadullu ala zatin wahida suna yin nuni ne akan zati guda shine zatin Allah ko da sun sha bamban kaga dai suna yin nuni akan zatin Allah ne wa madluluha saboda haka abinda suka yi nuni la ta'addu da fihi babu adadi a cikin shi wa suka nuna suna Allah suna nuna wa suna nuna Allah fi kuma Allah dai ne to kenan tunda dai ne su ma menene su ma duk dai ne kenan a fahimtar wasu wa hada malam yace wannan suka ce shanul mutaradifat shi ne sha'anin kalmomi waɗanda suke kamanta da juna ta za ku kalmi masu kama da juna kama alkalku attasawur ko attaswiru da albur'u duk waɗannan kama suke da juna halitta da suranta halitta da kuma kirkira aga daidai kalma guda ce amma dai wurin ma'ana kowane ya ba da ma'ana daban kamar mi kama al'ilmu al-khibra al-ma'arifa duk dai abu guda duk suna maganar sani ne sai dai kowane da irin lafazin shi amma karshe dai duk ma'anarsu guda daya to irinsu kama al'ulu alkibiri ya daukaka da girma duk abu guda ne yayi ai duk madaukaki mai girma ne wanda aka ce yana da daukaka to yana da girma kuma da wanda aka ce mai girma ne yana daukaka ko ba haka ba wani za'u mala ya ce to jayayyar da malamai suka yi nan wurin lafziyun jayayya ce ta lafazi kawai bambancin bambancin magana ne amma kowa yana kaiwa ne zuwa ga ma'ana guda ɗaya bi zalika a cikin wannan wata hakiku malam ya ce ta hakiki kwankwance magana an yi kala a ce hiya mutaradifa su sunayen Allah subhanahu wata'ala wato masu kama da juna ne bin nazari ila zati da in an yi nazari an kalle su zuwa ga zatin Allah suna kaiwa dai zuwa ga abu guda dai shine zatin Allah ko mutabayinatu amma masu bambanci da juna ne bin nazari ila sifat dangane da wato nazari zuwa ga siffofin ko ba haka ba muna ganewa dangane da manoninsu sun sha babban amma dangane da zati duk zati guda ne suke siffantawa shi dai wannan zatin shi ne yake da siffofi da yawa amma dai shi kadai ne kina abinda malam yake nuna mun wa kullus min mina kuma kowane suna daga cikin sunayen Allah ya dulle yana nuni ala zati akan zaki akan Allah su sunayen Allah gaba daya wanda muka sani da wanda bamu sani ba kowane suna na Allah yana kai ka ne zuwa ga sanin shi Allah da kanshi wani zati almausufa zatin da aka siffanta ta bitilka sifa da wannan siffa da zatin da aka siffanta da wannan siffa da aka ce yana da ƙarfi kaga zai zatin Allah ne Allah mai ƙarfi ne Allah mabuwayi ne Allah mai hikima ne to zatin Allah dai ake siffantawa da ƙarfi da hikima da izza kuna ganewa ku kowane suna na Allah yana nuna zatin Allah kowane cikin sunayen Allah waɗanda muka sani misali ɗari ba daidai nan to kowane ɗaya cikinsu yana yin nuni akan zatin Allah da farko wa ala a hadith bil mutabaka ko da mutabaka da dacewa da juna wa ala a hadihima wahdahu bin nafs bin tazammun kuma akan ɗayansu shi kadai yana yin nuni akan tazammun mana yana kumshe da mi yana kumshe da bayanin yana kumshe da abin nan bayanin siffan Allah subhanahu wataala ko kuma bayanin zatin Allah subhanahu wataala wa ala sifatil ukhra kuma yana nuni akan wata sifa ta daban bil iltizam da tilas muna ganewa duk mutumin da aka ce mai kudi misali aka ce ma mai kudi to wannan kalmar tana nuna abu biyu tana nuna kai mai kudin ne kuma tana nuna akwai mi akwai kudin mai kudi akwai kudi duk kalma haka duk wanda aka ce mai kaza wannan raddi ne akan suwa akan waɗansu da suka ce sunayen Allah kawai haka suke sunayen Allah ne babu sifa a cikinsu Allah masani ne ba da sani ba a ce mai yana da sani sai dai masani yana da hikima mai hikima baya da hikima mai buwaya baya da buwaya wannan radi ne akan mu'tazilawa ka ce kawai suna Allah dai haka nan suke suna sai dai kai ta cewa suna da Allah mai kaza mai kaza ba ka cewa yana da kaza kuma ka taɓa gana a ce ko da yake akwai mutane da yawa ba da su da yawa mai kudi akwai mutane da yawa za ka sunaye mai kudi amma ba da kodala akwai suna mai kudi lakabin shi ne wata kakashi ce ko wata kaunar kakashi ta mai wannan suna mai kudi makomi ba da sai wahala ba nan ga akwai malam akwai malam malam yara da yawa da manya ma sunansu malam amma ko ba malamin ba bai yi sallah ba bai yi alwallah ba ma sunan shi malam akwai sarki ko mutane da yawa wani sunan sarki kawai suna ne ta yana karami aka sa mai sarki amma ba da sarauta ko maina ma shi ba ma maina ba ma dan sarauta ba ne bai ma shahi sarauta amma sunan sarki ai akwai su ko nan ma nan cikin masallaci akwai ma guda sarki nan cikin masallaci amma ba ina dogarin shi to gaga haka ba yiwa shi Allah aka ce yana da kaza to yana da shi Allah ya samu dace yanan duk lokacin da aka faɗi sunan Allah to akwai zatin Allah kuma yana ɗauke da siffa kuma yana ɗauke da mi sawun wannan siffa ɗin abinda zai biyo baya akan wannan sunan nashi idan aka ce Allah yana da ilimi to akwai zatin Allah kuma akwai siffan Allah ta ilimi sa'annan kuma duk wani abu da ka gani mutane na da na ilimi to sawun wannan sunan ne na Allah albarkacin shi ne Allah ne ya ba su ilimin in aka ce Allah yana da wadata to akwai zatin Allah da kanshi mawadaci kuma akwai wadatan kuma duk wani mawadaci da ka gani to daga wannan sunan ne saboda akwai wadatan ne aka bashi in Allah ya ce shi mai karfi ne to Allah yana nan kuma akwai siffar shi ta karfi kuma duk wani mai karfi Allah ne ya bashi duk suna Allah yana dauke da waɗannan abubuwa guda uku yana dauke da suna zatin Allah yana dauke da siffar Allah kuma yana dauke da aikin Allah Allah ya samu dace shine nan malai ya takaice mu faslun mala ya ce wani fasali idan sabata hada in wannan ya tabbata ba tasmiyatu sallallahu alaihi wasallam to kiran manzala sallallahu alaihi wasallam bi hadal ismi da wannan sunan sai an dar mana lima ishtamala alaihi saboda abin da yake kumshe da shi min musammahu daga sunan shi muna ganewa ko kira annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan sunan me yasa ne saboda abin da yake dauke da shi na ne sunan Allah subhanahu wataala wa huwa alhamdu ko sunan shi wa huwa alhamdu shine yabo fa innahu sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam mahmudun inda Allah shayabo ne a wurin Allah kaji daga inda sunan ya samu asali daga ainihin samun yaban shi a wurin Allah subhanahu wataala wa mahmudun inda mala'ikati sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam abin yabo ne a wurin mala'ikun Allah mala'ikun Allah ma Allah ya ce wa mala'ikatu su ma suna yaban annabi alaihi salatu wassalam wa mahmudun kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sha yabo ne inda ikhwani min al-mursalin a wurin yan uwan shi na manzanni su ma manzanni suna ta yaban shi shi yasa Allah ya jinkirtar da zuwan shi sai ƙarshe shine shugaba ba dan sun yi shi ba saboda ya yi su dan ya zo ya rufe ya rufe aikin da suka fara shi za ya kare shi muna ganewa ko kuma duk wanda ya zo sai ya ta gaya ma al'ummar shi duk annabin da ya zo sai ya ta gaya ma al'ummar shi ya ta fada masu annabin ƙarshe mai siffa kaza mai kaza mai kaza mai kaza ya taya ban shi su malaman su ɗauka duk annabin da ya zo to shi yasa aka kira shi da sunan mai muhammad sha yabo yabo mai yawa wanda tun farkon duniya ake yaban shi har ƙarshen duniya ana yaban shi wa mahmudun kuma annabi sallallahu alaihi wasallam abin yabo ne inda ahlil ardi kulli a wurin mutanen duniya gaba daya dukkansu gaba daya wa in kafara bihi ba'dhum ko da kau sashen su sun kafirta da shi waɗansu sun kafirta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a fakaice ba san suna yaban shi ba yaban da suke ma rayuwa rayuwa akwai dadi akwai kwanciya hankali albarkacin annabi ne ba ka yabe shi ba amma ka ce rayuwa akwai dadi rayuwa ba tashin hankali rayuwa ba ba azaba rayuwa ba hallaka wannan yaban da kake kamar kana ma manzo Allah shi domin shi ya addu'a yace Allah kada ka halakar da al'umma ta gaba daya Allah yace ba zan halaka su ba shikenan ba daga da yadda kake ji dadin rayuwa kana murna ga ka kana abin da kaga dama ka je bakin ruwa kai shegantaka ka duka magunki duk ba a komi Allah bai kama ka da azaba ba kana jin daɗi wannan jin daɗin da kake yabo kake ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da ka zama kafiri gare shi amma kana yabon shi fa inna ma fi domin da abin da yake cikin annabi sallallahu alaihi wasallam min sifatil kamali na siffofin kamala mahmudatu abin yabo ce inda kulli aqilin a wurin duk wani mai hankali duk lokacin da ka yabo wani mai hankali saboda yana da sifofi masu kyawu kamar da manzo Allah kake wanda wani mai hankali manzo Allah yana gaban shi amma baka san da shi kake ba saboda baka yarda da shi ba wa in ka bara akluhu ko da hankalin mutum ya nuna girman kai jihudan saboda shayayya au inadan ko kuma saboda taurin kai au jahalan ko kuma saboda jahilci bittisafihi biya da siffantuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan siffofi na kamala to da shi dai kake ko da ka nuna kin yarda to da manzo Allah kake alaihi salatu wassalam muna fahimta ko walau alimat tisafahu biha da a ce baka da jahilci ka san siffatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗannan siffofi na cika la hamidahu to da wanda ya ki yarda da cika annabi sallallahu alaihi wasallam in ya san su sai ya ba annabi muna fahimta ko fa innahu lalle shi yuhmadu yadda lamarin yake ana yaban man tasafa bi sifatil kamali duk wanda ya siffantu da siffofi na kamala da cika yaban shi ake duk mutunan kirki yaban shi ake duk mai sifofi da halaye na kwarai yaban shi ake ko ba haka bane to duk wani mutum da ka sani ya cika manzo Allah ya fi shi cika duk wani cikakken mutum to koma bayan cikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko wane ne shi manzo Allah ya wuce shi wa ya jahalu wujudaha kuma ya jahilci samuwar su fihi a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil haqiqati to shi a bisa haqiqa hamidul lahu yabo yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuna gane ko ko da yana yabon mai wani sifofi din masu kyawu to kamar da annabi yake to da wanda za ka yabo da sifofin shi to kuma akwai inda za ka kushe shi amma annabi ba da makusa ba da inda za ka bata shi amma duk wani da za ka yabo duk tsoron allon shi duk kusancin shi ga allah duk kirke shi da halayya shi to ba zai zama cikakke kama annabi sai ka same shi yana da wani lahani daga cikin wato lahani na rayuwa wa sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam ikhtusa an keɓance shi ne min musamman hamdi daga sunan godiya da yabo bimalam ya shtami iligairihi da abinda bai taba tattaruwa ga wani shi ba siffofin yabo da godiya da suke cikin rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai taba tara su ga wani ba amma shi duka Allah ya tattara mashi fa inna ismahu domin suna annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad alaihi salatu wassalam wanda ake yabo yabo mai yawa kamar yanda muka ce Muhammad ala wazni mufa'al ko yawa waɗanda sunayen da suka yi kama da shi mu'azzam mukarram da kuma mi nan muharram da kuma mi suna da yawa nan mubajjal muqaddam نعم ده مدثر مدثر بالسوني مزمل بالسوني ده akan wannan suke da ciki wa ahmad sa'annan kuma daga cikin sunayen shi ahmad babban sunan shi shine muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma yana da sunaye da yawa wani ma an kace ga ya ma suna annabi guda banda muhammad ba ya ga ya yayi saboda shi babban ka rike shi ne babba dama duk cikin sunayen babu wanda yake kumshe da ma'anoni masu tarin yawa kawon muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya sa yanzu kaje kace ma wani annabi ahmad ya ce sai cewa annabi ahmad shi ya dai san imam ahmad amma annabi ahmad ko ba haka ba kuma sunan manzo Allah ne ko ka ce mai annabi mahi ya ce ce wai mahi kuma wani sabon annabi ne ba taba yin shugaban bayan suna annabi ne annaba alhashir ya ce annaba almukaffa ya ce sunayen shi ne amma mutane da ya sun san su a gani manzala da sunaye da yawa fa sun hidari to amma wanda aka yi sani aka yi rikewa kama allah ne allah da waya ka zaki ana rabu gaji mutane na rabu kowane harshe duk musulmi gaba ɗaya na duniya inda suke Allah kowa ke cewa ba rahamanu ba rahimu kuma duk sunaye Allah ne in kana rahmanu masu ya ta kallon ka don rahmanu ka bani an san suna Allah ne amma sai mutane su ta ganin wani bakon abu ne kake don rahmanu don rahimu don maliku ka bani shi wani maliku kuma kuma ya san suna Allah ne don sami'u ka bani duk sunayen Allah ne amma babba a cikinsu shi ne mi shi yasa duk cikin sunayen Allah an aka tashi zanuwa da shi ake fara ƙulidu Allah a wulin rahman ku kira Allah ko kuma ku kira rama alhamdulillah sai a ce rabbil alami baka taba gani ba a ce alhamdu rabbillahi a fara alhamdu li rabbillahi an taba wada haka duk sunayen Allah huwa Allah الذي لا إله إلا هو عالم الغيب هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الله الخالق البارئ سأنشي الله سنعك وسورا to haka sura na Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake to kaga waɗannan sunaye guda biyu Muhammad wanda ake yabo da yawa Ahmad kuma wanda aka fi yabo cikin bayan Allah shine wa manzon Allah shine Ahmad wanda aka fi yaban shi da yawa wannan kuma wanda ake yaban da yawa wa ummatuhu alhammaduna al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kenan sunan mu wurin Allah alhammaduna masu yawan yabo ka yi kokari ka zamanto mai yaban annabi sallallahu alaihi ko da yake da abin da kai na ibada yaba annabi kake ko da baka ce annabi mai girma mai daraja masoyan Allah ba ko sallah kai ko alwala kai ko tsarki kai ko mi kai kana yaban annabi ne ko kana so ko ba ka so shi kake yabo balle ma kana so mutum ya ce ba ya so to ballantana a ce kawai kai ka ka zare takobanka kawai yaban annabi za ka da bakinka bayan a aikace kana yi da bakinka haka zannawa kai ta kasidu kai ta wake-wake na yaban annabi ko ƙur'ani ka karanta annaba kake yabo annabi ya ji daɗin shi Allah ka ƙara mana son shi ya ahmadun Allah al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna yaban Allah ne ala sarra'i wa dharra akan wadata da kuma wahala mu kada ke da wannan sifa ne cikin cikin al'ummomi na annabawa da aka yi babu kaman mu daɗi da wahala muna yaban Allah subhanahu wa ta'ala ko muna jin daɗi ko ba mu jin daɗi za ka ga mutum cikin ƙungurmin daji ba abinci ba hatsi ba kunu ba hura ba za ka kuma ya tashi lokacin azhar yana sallah ka zo ka tadda karkara ƙungurmin daji ne babu komi sai wahala ciki amma ka ga masallatai suna cika na wannan karkarai rai juma'a ga mutane hawanka suke sa sabon kaya in ba mu bane in yahuda ne zai su ce ba kudin za su sallah sai sun ma Allah magana sai Allah a kawo kudi yana sun mu zanke ibada in azumi ya zo kaga mutane sahur abinda za su saura yana gagara su amma yi suke a zo wurin buɗe baki nan ma ya gagare su kuma ba a fushi gobe ma sai an yi ka zo ka iske mutane ta sun karni sun abin na azumi dai ya lalata su amma dadi suke ji saboda sa Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya wani in yayi azumi ya kare kamar dan tamuwa saboda sahur din bana ba ke samu kuma wurin bude bakin ma babu ya biya lalace amma wannan lalacewa dadin ta yake saboda ya san mi dama mi karewa ce akwai tabbatacciya tana girin shi to saboda mu mun ji dadi mu gode ma Allah muna cikin wahala ma godiya Allah muke ko da mun bude baki ba sallah da ibadodi da muke da muke rikewa mai tai godiya ce muke ga Allah ko da da bakinka baka fadi ba wa salatu ummatihi sallan al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muftatahatun abun budewa ce bil hamdi da yaban Allah wannan yaban Allah yaban Allah kake kuma yaban annabi kake alhamdulillah da ita kake fara sallaka ko wa khutubatuhu haka nan ma khutubar shi muftatahatun bil hamd ita ma ana fara ta ana bude ta ne da godiya inna alhamdulillah alhamdulillah duk da wanda za ya fara hudu ba zai ce mi alhamdulillah ko inna alhamdulillah ko alhamdu kullul hamdi ko dai da irin salon shi wa kitabuhu littafin Allah ma muftatahun ana bude shi a fara shi bilhamdi da godiya ga Allah duk malam yana so ya nuna ma asalin inda aka dogo kalmin annabi Muhammad alaihi salatu wassalam haka da inda Allah haka yake a wurin Allah subhanahu wataala fil lawhil mahfuz a cikin allan da aka tsare anna khulafa'ahu wa ashabahu lalle khalifofin shi da sahabban shi yaktubuna al-mushafa za su rubuta alqur'ani mai girma bayan shi muftatahan bil hamd wanda ana fara shi ne da alhamd littafin Allah ko aka yake rubuta cikin lawul mafus cewa akwai lokacin da za a zuwa al'umma nabi sallallahu alaihi wasallam su rubuta alqur'ani in suka rubuta shi za su fara sura ta farko da suratul fatiha suratul hamd wa biyadihi sallallahu alaihi wasallam mala yace kuma ga hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam liwa'ul hamd tutai yabo take tabbata yawmal qiyamati ranar alqiyama haka annabi sallallahu alaihi wasallam ga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai mika mai tuta ta yabo ta wannan tuta sai kage girman ta duk duniya kowa na wurin kuma kowa sai ya ganta kasan ba karama ba ce tuta ce babba watakila ta fi girman maraɗi kuma ta tsaya girman maraɗi karama ce ko babba ce tuta ce wargaje ce Allah zai mika ba manzan Allah to sunanta tutar yabo drapo ne na yabo yawon alkiyama ta ranar alkiyama ولما يسجد بين يدي ربه عز وجل للشفاعة كما سبود النبي صلى الله عليه وسلم زي سجدا أقبان الله سبحانه وتعالى دومن تيتو مبي كلمة bayan an yi shekarun da ko tsayuwar da ta iya kaiwa shekara arba'in ana tsaye ba ci ba sha kuma mutane na jin yunwa suna jin kishirwa za a yi tsayuwar da in a duniya ne ta kai shekara arba'in ba kwana arba'in ba kawon muka kwana arba'in tsaye ba mu ci ba mu shagara na shi ke duk soyewa za mu yi gaba ba wanda zai rayu ko ba haka ba ne to can za a yi tsayuwar da rana tana kusa da mu ba ka tsugunnawa ba a kwana ranar ba ta faduwa balantana ka gudu tana tsaye allah ya tsaye da ta sai an shekara kama arba'in baka ci baka sha ba ba iska amma wannan duk kafiri ne zai damu da yunwa zai damu da kishirwa zai damu da gashiya zai damu da tsayuwa amma kai mai imani musulmi kai ba kama san ana yi ba Allah ta'ala zai kubutar da kai zai cire majin yunwa da kishirwa ga ka tsayan kamar yadda kafiri yake tsaye kuna tsaye bili wuri guda daya amma mi ba ka jin yunwa ba ka jin gashiya kana karkashin inuwa larshin Allah yau mala zilla illa zillu baka sa ana yi ba duka Allah ya dauke ma wahala da kishirwa da yunwa da gajiya da komi da damuwa ma kafiri komi ya tattare gare na bala'i Allah ya ce alal kebiri na gairu yasir wannan rana ba ta da sauki ga kafirai kazalika yawma idin yawmin asir wannan yini ne wato yini ne mai wahala mai tsanani akan kafirai yaqulu al-kafiruna hadha yawmun asir kabarai suna cewa wannan yini ne mai tsananin wuya Allah ya kiyaye mu da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam za za a runguda je wurin shi bayan da an je wurin annaba sun ce ba su iyawa sai mu zo wurin annabi alaihi salatu wassalam wa yu'zanu lahu fiha aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izini a cikin yin ceto din yahmadu rabbahu manzon Allah zai gode ma Allah mahalici zai yabi Allah saboda wa saboda yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yabi Allah bi mahamida da abubuwa na yabo yaftahuha alaihi hina idin a lokacin nan ne Allah zai buɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan abubuwan yaban Allah ne zai manzo Allah buɗi kalmomin yabo ga Allah subhanahu wataala wanda bai taba faɗin su ba sai ran nan ya gaya ma Allah subhanahu wataala su wa huwa sahibul maqamil mahmud kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'abucin matsayi wanda yake shayabo matsayin da za a yaban shi alladhi wanda yaghbituhu bihi al-awwaluna wal-akhiruna wanda mutanen farko da mutanen ƙarshe suke farin ciki suke fatan samun irin shi a wannan rana daga ran nan annabi da sallallahu alaihi yake ta kai kawo annaba da suna tsaye da manzanni suna ta kallon sarauta Allah ballantana kai dan fara hula da dan sojojin Allah ma tsaye suke suna kallo zalla yana ta kai kawo je ya dawo je ya dawo sai ya gama nashi gaba daya sannan Allah ya ce to ina ina wani annabin kuma ya kai bayan ka wani annabin bayan ka har sai annaba sun kare da manzanni sai Allah ya ce ina sauran bayan Allah waɗanda daga annabawan sai su wurin imani da tsoron Allah da kusanci ga Allah kuma ku zo ku ina ku ina waliye suke zo su ina su ina shahidai suke ina malamai suke duk wani mutumin kirki wa kullu abdin dhi salahin wa waliyin duk bawon da yake managarci da duk bawon da yake waliyin Allah ne Allah zai bashi dama wannan rana Allah ya samu ne Allah ya samu na cikin waɗanda za a ba dama قال تعالى الله سبحانه وتعالى يتي ومن الليل فتهجد به نافلة لك kuma daga cikin dare ka tashi kai ibada da mi da alkur'ani ka tashi kai bauta ta ainihi salloli da za ka yi kana karanta alkur'ani kana ruku kana sujada ka ba da kokari da karatun alkur'ani ta hanyar sallah nafilatan laka kari ne gare ka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmud Allah subhanahu wataala ya kusa ya tada kai ya tsaida ka wani matsayi wanda yake abin yabo ne wa man habbal uqufa malam yace duk wanda yake son yayi tsaye ala ma'anal maqamil mahmud abu sa maqamin da yake abin yabo ne ma'anar shi wannan din da Allah ya faɗa yace maqamin mahmuda duk wanda yake so ya tsaya ya diba littattafai ya karanta abinda malamai suka faɗa fal yaqif bala ya ce to mutum ya tsaya alama da karahu salafin umma a bisa abinda magabatan al'umma suka faɗa game da ma'anan al-maqamul mahmud minas sahabati magabata al'umma tun daga sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai fihi a cikin maqamul mahmud din fi tafsira hadi sura a cikin tafsirin wannan sura suratul isra daidai nan wurin din kaje ka diba abinda malamai suka faɗa in kana da tafsirai ka tafsiri ibn abi hatim kamar tafsiri ibn abi hatim muna ganewa ku tafsiri ibn abi hatim tafsiri ne wanda aka yi bil ma'thur tafsiri ne ana fassara qur'ani da hadisi ko da maganar sahabbai ko da ta tabi'ai ko da ta tabi'u tabi'ina yana daga cikin tafsiran duniya na farko da aka fara rubutawa dan ya ba shekara 1100 da wani abu baya da rubuta shi ibn abi hatim kuma malami ne na hadisi yana daga cikin ulama'ul jarh wa ta'dil malaman da suka san jarh wa ta'dil ulama'ul ilal wanda suka san illa ta hadisi yana cikin ɗaiɗaikun da ake kilgawa da da yan yatsu saboda ilimi ne mai wahala wabni jaririn da kuma tafsirin ibn jarir shi ibn jariri shine farkon tafsirin da aka rubuta a duniya ba wai shi aka fara rubuta a matsayin ilimin tafsiri a tafsirin da aka fara rubuta wanda za a kawo matsaloli a yi maganar loga a yi wannan da tsare-tsare a fayyace maka abubuwa dalla-dalla shi ba tafsir ne bil masu amma yana kula da loga akwai irabi akwai rigima malaman nawa duk zai kawo da sabanin malamai game da ainihi al'amurra na ibada al'amurra na aiki aure saki da sauransu duk zai kawo sabani wannan sun ce kaza wannan sun ce ba kaza ba to tafsirin da aka fara shi ne kuma mai shi ya rasu shekara ta 310 shekara ta 310 ya rasu kuma an haye shi kusan shekara ta 230 da wani abu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam tafsiri ne mai abin nan mai dadin karatu kuma sai da yawa gare shi guda goma ne kowane ya fi wannan guda hasso goma ya fi wannan yawa sai ka shirya ka je ka sai shi da tsada gare shi a lokacin babu ba na'urori yanzu tun da ana zuba ilimi cikin na'ura shi ke na ya yara da jikka 200 ma ba ta waka shi amma yanzu ya yi sauki yanzu littattafan ba an rage sayansu duk kowa ya koma ga waya da kwamfuta cikin wayoyi yanzu da ake zuba littattafai kawai yanzu da mai kakka ta dala 100 sai ka sauke shi gaba daya dala ɗari ta sai ma wannan littafin a ga dole ka je wurin da ake sai da shi na rubutun ya amma dai yanzu haka da wuya ka same jika hansu akwai wahala sai wani ma ne zai karya shi yana son kuɗi amma wani mumun saushi wata shekara misra da dadewa ma tun ma abubuwan nan ba sai abin nan tun na'urar ma ba ta yi yawa na koji ka sha biyar ne ko ishirin muka saushi can akwai a littattafai an can uwar duniya ce littattafai ne barkatai ga su nan wurin da ake sai da littattafai ba ya kai girman kasuwan maradin nan ba komi ciki sai littafi sai ka gaji da yawo da kallo sabi ba wai tsohi sabi fil za ka ganin su gasu nan saboda nan garin na ake buga su wasu ma nan cikin kasuwa ake buga su wani wurin sai da littafai can baya yana da mashin ta buga littafai kawai ana buga ana fidda ana sai da mutum da gumu-gumu ka sai abinka wa abdi bin humaidin da kuma tafsirin mala abdi dan humaid shi ma tafsiri ne tsoho cikin tsohon tafsirai da wani suna da yawa kamar ibn kasir ma an kaji za ka samu kamar alwajiz na ibn atiyya nan ma za ka samu kamar tafsirul qurtubi nan ma za ka samu kamar zamakshari nan duk tafsirai za ka samu malamin sun yi magana da yawa kamar tafsirin razi nan ma za ka samu da yawa wa gairiya da waninsu min tafasiri salafi daga tafsirran magabata waɗannan salaf ne duk da yake su ma ba salafin ba ne saboda salaf su ne sahabai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina su ake ce ma salaf khairukum karni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم karni uku din nan su ake ce masalaf wanda ke bayan su kuma khalaf ne Allah ya samu dace abinda muka bada daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah ka samu gyara ko dan bani ha ina ba wani shi kike ne karanta dai dai mu gani to wannan ne ce ba a samu Allah imanin ne da yake zakka to cikin kudin da yake zakka ina iya sanya alwa ta kana ta so da kudin yaje zakka ya fidda ko kuma yana iya sama kaunar shi yana iya sama kayan harbi cikin kudin zakka ba a san ba ta cikin waɗanda Allah ya ce Allah ya ce ka ba ta zakka raka ba za ka sai mata kayan daki ba sai dai ka bata kudinta kuma ba na zarkar ba wannan gudun mawaci ta ka haƙƙi ne a kanta saboda tana yan uwarka na'am karatu mu aka amsa da gaugawa ce a yana tambaya wai ko yana neman a bashi addu'o'in da ake warware shi kaje ayoyin suna yi amma kuma ka samu wanda ya iya yari ayoyi gaskiya ne suna amma kuma akwai kwarewa kamar ƙur'ani kana ya guda ka karanta amma yana da malamin da zai koya maka to komi yana da malamin shi ko mutane da suka kware suka sun saba sun san yadda ake yi kuma tana yiwa bakinsu da albarka da komi fiye da kai saboda ka je shawarar da zani baka ka je ka samu masu yi waɗanda aikin su kenan na rukiya ka gayyato su in kuma kana da kudi ne baka da kake neman shawara ko ko ba kasan ka bada a maka to shikenan ayatul kursi tana yi suratul fatiha tana karsi ayoyin da Allah ya bada labari tsakanin annabi Musa da Fir'auna na kawo ƙarshen sihirin masihirtan Fir'auna duk suna kare sihiri mu'awwazatayn suna karya suratul jinni suratul safati suratul yasin ayoyi na azaba duk suna karya insha Allah amma dai babu kama ayatul kursi da Fatiha da ƙarshen suratul baqara da farkon ali imrana da kula'u zai waɗannan ka karanta su cikin ruwa amma dai na baka shawara in kana da hali ka gayyato wanda ya iya ya maka wannan aiki Allah ya samu dace
ta dalilin yin luwaɗi ya ce abokin shi ne ya mai sihiri ya sha mai wani turare
kuma ya ce saba ma Allah ya ta hanyar duwadi so daya kuma abokin shi ne ya shafa mai wani turare kawai sai ya ji hankalin shi ya gushi kuma ya je yana sha'awan ya yi luwaɗi to ya tuba mai matsayin tuba shi Allah ya bi maka muna duk laifin da kama Allah ka tuba Allah ya bi maka Allah ya bi mana na'am jiki aka ce ai kai ba jiki ba ne kwana ce maka yi baka ji an ce kai ba kai ake farawa da shi in aka wanke kai sau uku sai aka ce sai a wanke shi wannan da sai a raba jiki biyu wurin wankan jaraba shi kai wanke shi ake da wanke bayan kare alwallah sai a wanke kai a zuba ruwa sau uku ana cuda in an kare sai a zuba mabarin jiki na dama sai a dawo da hagu shi ke nan jiki ya ke waban da kai na ya ni ban iya ta na yi ta da naman ce da ke ai rukiya ba wani abu ce addu'a ce to amma yau da gobe kwarewa ga abu yau da gobe kana yi yana da bambanci ita rukiya addu'a ce ma'ana rukiya shine yin addu'a ga marar lafiya ya samu lafiya haka ba sai an zanna ana ta karatun qur'ani ne rukiya ko addu'a ka zaki tofa marar lafiya rukiya kake ko ka tofa addu'a cikin ruwa ko ayoyin alqur'ani ka tofa ka baya sha ko ka zuba mai ga kai ko ka ce wanka da su duk rukiya su ne shi ne rukiya in ka yi karatu alkurani alkurani dukkan shi magani ne da kanka sai ka yi rukiya sai ka karanta amma dai a ma'aikatan abu su ya kamata wasu alwalar zikin da mai aiki shi yake ba aiki ba wai kowa zai na'am
amma kuma shi na samun damuwa cikin rayuwa shi ciwo ke gare shi ciwo mutum an kai likita sai diba a ce babu ko ne kuma shi ne sai na bara addu'a sai ya tambaye su karshe ta ma da kama bara addu'a ya ce yana samun yana cire shi ɗora shi yana jin haushin mutane
bai da lafiya yana da baba maki yana da iska ko dai yana da shi ko kuma ba ya da shi sai dai ya je wurin masu abin nan masu aikin rukiya ko sai ya gayyato su zo su mai rukiya ko kuma da kanshi ya maimaita wasu addu'o'i in yana iyawa amma dai galibi mutum ba iya saboda an ci karfin shi waɗanda in su ne ba su barin kai waɗannan addu'o'i kenan ya ce da farko yana da wani ciwo da yana damun shi amma aka je asibiti sai ba komi a yi a yi gwaje-gwaje su ce su ba su ga komi ba amma kuma shi yana jin damuwa yan kaga duk yana daga cikin abubuwa irin na iska da sanmu da asiri duk suna sa wannan kai kana jin abu ga jikinka amma kuma an duba ba za a ga abin ba yanzu sai ka dawo ka yi maganin nuka irin na ɗabi'a maganin nuka irin na shari'a sai ka diba ka yi aiki da su Allah ya ba da lafiya dukkan marasa lafiya Allah ka ba su lafiya su lafiya Allah kara masu lafiya akwai kanan kanan kare abu ko dan akwai dan gidan malam bukari da shekarun ya samu abin nan hadari na rusa hanyar najeriya ta samu hadarin mota direban mahalla mai cika shi ma dai yana can kwance yana jiya asibiti ina bara addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya saka fara akwai shamsu shi ma da aka yi ma matar shi tiyata yau da safe akan karin mahaifa din nan to Allah ya sa dai an yi lafiya alhamdulillah Allah ya ba ta lafiya dukkan marasa lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya tada kafadar su mu kuma da muke da lafiya Allah ka kara mana ita Allah ka kare mu daga kamuwa da dukkan cututtuka kanana da manya waɗanda suka riga mu rasuwa Allah ka ji kansu da rahama da gafara Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gidan aljanna Allah ka shahi mana hawayen mu Allah ka biya mana bukatun mu gaba da ya Allah Allah ka yi mana maganin yunwa da talauci da muke fama da su ya Allah da rishi da ya mana yawa ya Allah Allah subhanahu wataala ka kawo mana karshen wannan yanayi ya Allah Allah kuncin rayuwa da tsadar rayuwa da muke fama da ita Allah ka kawo mana saukin ta ya Allah Allah ka dauke mana ita ya Allah Allah ka raba mu da ita ya Allah zaman banza da ya mana yawa da zaman kashe wando Allah ka kawo karshen shi ya Allah waɗanda suka riga mu rasuwa Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ta'ala ka hada mu da su gida aljanna Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ka kare mu daga jahannama kare mu daga jahannama Allah kare mu daga jahannama Allah ka gafarta mana zunuban mu gaba daya Allah Allah ka baka sashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali waɗanda suke tada mana hankalin mu ya Allah in suna shiryuwa Allah ka shirya su in ba su shiryuwa kuma Allah ka kare mu daga sharrin su ya Allah jami'an tsaron mu din da suke ya Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah talakawan mu Allah ka tsare mana rayuwar su ya Allah Allah ka tsare mana garuruwan mu da ƙauyuka mu da biranenmu ya Allah da dazukanmu gaba da ya Allah wuraren nomanmu da wuraren kiyanmu ya Allah wuraren neman abincinmu ya Allah hanyoyin da muke bi mu nemo abinci Allah ka amintar da su ya Allah ka ba su lafiya da zaman lafiya ya Allah ka kare mu daga waɗanda suke gurbata su ya Allah Allah ka ji roƙonmu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah mun tuba ya Allah ba dan halin mu ba ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammadin wa وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين